الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mina takbiri ila taslim ka annaka taraha. wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn sheikh alhaji nuhu al'albani rahmatullahi alai a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun yi karatu ɗaya cikin sababu ta alifin kitab wanda mun kwana a ƙarƙashin fadar malam da ya ce walam a'azu ha ila ruwati ha minas sahabati illa nadira wala bayyantu marrawa ha min a immatil hadithi tashilan lil mubala'ati wal muraja'a wanda iya nan muka kwana a karatu wanda ya gabata wanda a yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan fadar malam da ya ce wa amma shadarul akhar haka ne ko? نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الشطر الآخر أما ɓangaren ɗaya na ƙasa bayan ya yi bayani akan cewa dama wannan littafin zai kasance sama da ƙasa sama tamkar matani ne to ƙasan shi kuma ya ce fahuwa ka sharhi lima ƙablahu wato abin da yake ƙasan nan na maganganu gwalagwalai ya zai zaman to tamkar sharhi ne ga hadisan da ya kawo a sama ɗin. Wato wannan littafin a Sheikh Nasiruddin Al'albani, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, wato ya yi shi a zubi guda biyu. Zubi na farko shi ne tsarin matani wanda kusan wannan littafin a yanzu wanda yake hannun matanin ne, saboda sharhi ɗin kaɗan ne ya gunto a ciki. zai yi bayani a ƙarshen wannan maganar akan cewa sharhin yana da girma shi yasa a lokacin ba halin da zai zamanto a haɗa su duka a buga su sai ya zama ya zaɓi a buga wannan ɗin da farko daga baya shi wancan ɗin sai ya biyu baya ya ce to wannan ɓangare na ƙasa shi kuma zai zamanto tamkar sharhi ne ga jumlolin da na kawo su a cikin matani ɗin kharrajtu fihi al-ahadith al-waridata fi ash-shatr al-a'la Malam ya ce, Na fitar da hadisan da suka zo su a ɓangare na sama, a yankin na sama kaso na farko na sama dukkan hadisan da na kawo su, to sai in sabka ƙasa in yi musu takhariji. In ce, Wane ya fitar da shi, wane ya fitar da shi, wane ya fitar da shi, sannan kuma ga hukuncin hadisi. Mustaqsiyan alfazahu wa ƙurɓahu ma'al kalami ala asanidiha wa shawahidiha تعديلا وتجريحا وتصحيحا وتضعيفا malam yace mustaqsiyan alfazahu halin kasancewa ta ina mai bibiyar lafuzza na wannan hadisi kowane hadisi cikin hadisan da na koro maka su sai na bibi lafuzzan shi a cikin littattafai na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ummahatul kutub wanda ilaihi ilaihal mu'awwal wanda a kansu ne ake komawa wajen sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ilaiha yu'awwal wa buruqahu da kuma hanyoyin wannan hadisi ma'al kalami ala asanidiha tare da zance akan asanid na wannan hadisi wato asanid shine silsilatu ar-rijal allati tuwassiluka ila al-matani mun gane da kyau ana ce da shi isnadi to jam'insa shine asanid mun gane da kyau yawwara wannan as-silsila allati tuwassiluka ila al-matan shine ake ce da shi isnadi yace to tare da yin bayani tare da yin zance akan asanid na waɗannan hadisai kowane isnadi idan ya zamanto a cikin isnadin akwai wanda ba shi da ƙarfin hadda ta dalilin shi ne ya zamanto hadisin ya sauka daga martaba ta sahihi ya koma hasan to zan yi bayani wa shawahidi ha da kuma shawahid nasu shawahid saboda dama hadisi akwai almutaba'a akwai ash-shawahid akwai shahid akwai tabi wannan bangaren hadisi kenan to kuma aikin shine ake ce da shi al-itibar dama ana ce da shi al-itibar wal mutaba'at wa shawahid yawanci duk malamai na hadisi bangaren musalawul hadisi suna kawo su a babe da al-itibar shine aiki to kuma in ma ya zamanto ka fita da natijar mutaba'a in ma ya zamanto ka fita daga da natijar shahid al-itibaru sabru ma yarwihi hal sharaka ar-rawi siwahu fihi fa in yusharikhu alladhi bihi itbir aw shaykhahu aw fawqa tabi'in uthir wa in yakun bi ma'nahu alladhi warad wa in yakun bi ma'nahu warad fa shahidun wa faqidun dainin shara' dainin farad a wato al'imamu suyuɗi a cikin alfiyarsa yana bayani akan abin da ya shafi ashahid ashahid shine misali mu samu hadisi ya zo shi ta hanyar abu huraira a cikin wannan hanya ɗin cikin rijal na isnadin wannan hanya akwai wani wanda haddashi ba ta da ƙarfi haddashi ruɓa ce sai zamanto ga wani isnadin ga wani hadisin wanda shi ma ma'anar da yake ɗauke da ita irin ma'anar hadisin abu hurera yake ɗauke da ita amma kuma ya zo shi ta hanyar jabir ɗan abdullahi sai zamanto shi ma a cikin hanyar akwai wani riba-riba wanda hadda shi ba ta da ƙwari to yanzu sai a ce wannan ya zama shahid ne na wancan sai ya zamanto wani lokacin dama alhassanu da ghairihi shine idan ya zamanto an samu hadisi mai rauni ta'addada rukuhu hadisi ne mai rauni kowace hanya ita kaɗai ba za ka iya bata hukuncin cewa hadisi ne wanda yake kyakkyawa ba to amma idan ya zamanto jama'atar ɗurɓa ka tattara hanyoyin gabaki ɗayansu daga ƙarshe sai su baka hasanun lighairihi wacce hanyar ita kaɗai ba za a amshi hadisin ba wacce hanyar ita kaɗai ba za a amshi hadisin ba wacce hanyar ita kaɗai ba za a amshi hadisin ba to amma kuma dukkanin masu matsala a ciki ba wanda ake tuhuma shi da ƙarya iya haddan nan ita ce aka taba kawai kowanne a cikin isnadin akwai wani wanda ake ce mai sayyul hifz haddan shi bata da kyau naka ce sayyul hifz yana ga yanzu ayyukan zamanin nan namu yanzu masu haddan masu muni tafi yawa yamana wanda mutum da ba zai karanta hadisi 40 ba a ci gyaran shi ba to kaga ai in ya zama a kullum za a ci gyaran ka a haddan hadisi biyu uku kaga ai sayyul hifz za a ce maka amma ka zamanto dai haddalka hadda ce mai kwari to yace to zan yi magana akan asanid na wannan hadisai da na koro su da kuma shawahid nasu ta'adilan ta fuskar adalantarwa idan ya dace da adalantar da su idan ya zamanto hadis nan mazajen da suke cikin shi mazaje ne wanda suke na gwal adilai ne to zan yi magana a kansu wata jirihan haka ta fuskar yi musu balshe a raunana su a jarraha su saboda su din sun cancanci tajrihi to zan yi musu wata sahihan hakanan kuma bangaren abin da ya shafi inganta hadisi idan ya zamanto mazajen da suke cikin wannan isnadi din mazaje ne wanda yan ajin alajikanmu ne yan ajin alajikanmu irin su al'imamu maliki ne irin su nafi almadani irin su abdullahi dan umar ne kaga idan kaga isnadi da wannan tsarin kaga maganin isnadi wato shine ake ce da shi sarka ta zinari kenan cikin asanid imamul bukhari al-imamul bukhari yake cewa asahul asanid kulliha malikun an nafi'in an ibn umar in dai kaga isnadi da wannan hanyar ya zo shi malamai suka ce kamar ka bude labule ne kaga annabi yana maka magana saboda ƙarfinsu al'imamu malik jabal ne imamun ne fil hadis al-imam ibnu hajar a cikin littafinsa taqribut tahdhib yace ra'sul mutqinin wa kabirul mutathabbitin duk wani mai hadda mai kyau to imam malik malamin sani duk wani mai taka tsantsan wajen sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam imam malik sama yake da shi haka ibnu hajar ya faɗa kuma al-imam bukhari yana daga cikin asanid din da yake alfahari da su wanda ya fi jin su a kakaf asanid shine wannan isnadin ba za mu ga cikin littattafa cikin littafinsa akwai waɗannan asanid din da dama saboda shi al-imam bukhari ɗalibin ɗalibin al-imam malik ne yayi karatu a wajen irin su abdullahi ibn yusuf at-tunisi irin su isma'il ibn abi uwais irin su abdullahi ibn maslama al-kanabi wanda waɗannan dukkanin su ɗaliban al-imam malik ne to yana da kwai hadisai da dama daga wajensu wanda kuma su kuma sun jiyo daga wajen malaminsu al'imamu malik hakanan wata ɗu'ifan zai yi magana ta fuskar raunanawa idan ya zamanto a cikin wannan isnadi ɗan akwai rawi wanda yake da kwai rauni imma kazzab imma mutahamun bilkazib imma wanda yake mai an'ana wanda kuma ya zamanto an'ana shi mai yawa ce la la tuhmal ba a ɗokanta a wajen ɓangaren hadisi saboda akwai mai ana wanda kuma ana shi tana da kwai sauƙi wa khasatan irin manyan malaman nan na hadisi irin su katada irin su shu'uba irin su al'amash wanda wannan ɗaya daga cikin magabata yake cewa kafai tukum tadlisa salasati daga ciki akwai katada ibnu da'ama ibnu qatada tasadusi akwai shuba ibn al-hajjaj shuba ibn al-hajjaj matakan hadisi wanda ya taka kaga akwai al-muhaddis akwai al-hafiz akwai al-hakim akwai amirul mu'minina in aka ce amirul mu'minina hatta a cin din ma wanda suke da kai wannan lakabi yan kadan ne cikin malaman hadisi to shi shuba yana daga cikin masu wannan masu wannan lakabi din wanda sun taka matsayi na amirul mu'minin irinsu irinsu al'imamul bukhari suna ake ce da su amirul mu'minin fil hadis mun gane da kyau hasba ma taqtadihi ulumul hadith sharif malam yace gulgudan yanda ulumul hadith ash-sharif ulum ilmomi na hadisi wanda yake madaukake gulgudan yanda suke hukuntawa wa ƙawa'iduhu da kuma gwalgwadon yadda ƙa'idodi na hadisi wanda yake maɗaukaki suke hukuntawa. Wato zai yi maka magana akan ta'adili da tajirihi ba wai iya shi yadda ya karanta ba, ba iya yadda shi ya gani ba, iya yadda yake rubuta tun daga wato magabata har ya zuwa abin ya iso kansu. To zai yi maka magana akan hakan, gwalgwadon yadda malaman hadithin suka shimfiɗa akan tantancewa hadda mai kyau da rashin hadda mai kyau saboda ana ganewa haddar mutum ne daga ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku wanda daga ciki akwai shine wanda za a ga ruwaya tana shi dukkaninsu in ka ƙara nasu da ruwayar da an yarda da cewa waɗannan masu hadda ne za a ga tashin bata saba wa tasu ko ya zamanto an mai ikhtibari an mai jarrabawa irin yadda za ga cewa malamai suna irin wannan irin abu nu'aym al-fadl ibn dukayn al-mula'i al-kufi abu al-fadl daya daga cikin manya-manyan malaman hadisi malamin al-imam al-bukhari yahya ibn ma'in daya daga cikin manya-manyan malaman jarh wa ta'dil sun je da shi da al-imam ahmad da mansur al-ramadi ko na makamancinsa su uku suka je suka raka ya haibun ma'in ya yi wa abu na'ayi jarrabawa wanda abu na'ayi malaminsu ne malaminsu ne amma dai saboda yi wa sunna ta ma'aiki aiki da ganowa abin da yake karantar da su haka ne ko ba haka ba ne to sun yi ƙoƙarin haka na an je an mai da suka je su ya haibun ma'in dama shine mai littafin a hannu ce akar makalla mun zo mu hadasan da ka karantar da mu sune muke so mu dan ji mu dan karanta ka jiya daidai ne muka rubuta ko ba daidai ba ne shi ka dabarar da ya shine a kowane hadisi goma to sai ya sa ɗaya wanda ba na malamin ba don ya gano malamin ya san hadisan da ya zantar da su ko bai sani ba bayan ɗauki shekaru ne wa ya za can da in za ka yi magana ka shirya shi kenan a guna ai ce babu laifi ina jiran ku shi kenan yana zaune a kan dakali na ƙofar gidan shi ya haibu ma'in ya fara karantawa ya karanta hadisi tara kowanne in ya karanta hadisi ɗaya ya kare sai abu na mace kwarai wannan haka ne yadda ka karanta ɗin na haka na baku shi sai da ya je kan na goma bayan ya karanta shi ce da kata yana zuwa ce mai kowanne hadisi da ya miko shi ya ce ajiye shi wannan ba na abu ne ce ci gaba mu je da ya haka da ya suka je kan hadisi na talatin daidai da na ashirin ya ce dakata ba na abu ne wannan shi ma ajiye shi a gefe da ya jan talatin ya ce mutumin banza ya ce zan wace hudu ku jarraba ne ya mai kutufo ya tashi ya tashi ya shiri ya kallaci imamu ahmad ya ce kai dai na san tsoron allah ka ba zai bari ba ka zo kan wani abu ya kallaci mansur arramadi ya ce kai kuma yadda kake da rubabbiyar hada ba kayan raba a shirya wani abin da kai ce wannan fitanen nan shi ya kulla wannan abu ku tashi ku tafi ku ba da gudu to imam ahmad ya ce wa ya haibun ma'ini kaga mu kyauta ba malamu ya ce wallahi abin nan da ya muni ya ce ya fi a bani duniya da abin da ke cikinta ya ce wannan ya sa mun a a cikin zuciyata cewa ashe malamin nan ya san abin da yake karantar da mushi to yana daga cikin abin da yake sawa ka gano wannan mutumin yana da hadda shi ne kun yi hira da shi nan da shekara biyu ko shekara uku in ka zo yanzu ka kara mishi dan ba a cikin hira na ce a ba haka da ce ba eh na ce kaza na ce kaza na ce kaza kuma hadisin nan da ka kawo ba haka na kashi bane a lokaci zaka ce lalle mu ta yaqib ne mun gane da kyau ko na'am wa kaseeran ma yujadu fi ba'd turuqi min al-alfazi wa ziyadati ma la yujadu fi ghayr fi turuqi al-ukhra malan yace wa kaseeran ma yujadu diyawa ma ana samu fi ba'd turuqi a cikin shashe daga cikin hanyoyi min al'alfazi wa ziyadat na lafuzza da ƙare-ƙare ma la yujadu fi turqil ukhra irin abin da ba a samu a cikin waɗansu hanyoyi din na daban mun gane da kyau to wannan shi kuma hadisi da za a gani idan muka ɗauki hadisi na na Aisha wato hadisi na na Aisha a wurin babu da bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya as-salihatu fil nawm za mu ga cewa idan muka ɗauki hanya ɗaya ta wannan hadisi akwai kalmomin da ba za mu iya samun su ba a cikin wannan hanyar da akwai kalmomin da za mu ga cewa akwai wata ruwaya da as-salihatu ce wata as-sadiqatu yarjuhu fu'aduhu a wata ruwaya yarjuhu bawadiruhu mun gane da kyau to akwai irin waɗannan idan muka ɗauki hadisin na na Aisha wanda yake magana akan qissatu hadisatul ifk za mu ga cewa hadisin ne kusan safaha biyar yake ɗauke da shi ko shida amma za mu ga a cikin akwai kalmomin da za mu ga a cikin waɗansu ruwayoyi ɗin ne na Bukhari babu su a cikin musulmi amma saboda ƙimarsu da kuma mahimmancin ka gane su sai a shigo maka da su mun gane ya ce to wa kasiran ma yujadu fi ba'd al ya ce da yawa ma ana samu a shashe daga cikin hanyoyi na hadisi min al-alfazi wa ziyadat na lafuzza da ƙare-ƙare ma la yujadu fi turuqil ukhra irin abin da ba a samu a cikin waɗansu hanyoyin na daban kuma wannan a wannan littafin inda za mu gano irin hakan ɗin za mu gani a ciki in ka je ka wajen abin da ya shafi adiyatul istiftah akwai guraren da za ka ga cewa din yayi ta samu ka alkausai yayi ta kawo maka su wanda a cikin wata riwaya ce wannan ziyada ce ta wata riwaya wanda a riwayar da shi ya koro ta babu wannan ziyada din mun gane da kyau ya ce fa'udifuwa ilal hadithul waridi fil ismil a'ala ya ce ina raba ta zuwa ga hadisin da na koro shi a kaso na sama a kaso na saman nake kawo shi sai in raba ta idza amkanan sijamuha ma aslihi idan manne wata tare da asalin wannan hadisin zai iya yiwa idan ya zamanto za ta haɗe da asalin hadisin ba ta da matsala to sai ya zama to na hada ta da shi din a can sama nake saka ta bana saka ta a nan ƙasa wa ashartu ila zalika yace ina yin nuni zuwa ga haka bi ja'aliha baina qausaini mustatilaini ta hanyar sanya wannan jumla ɗin ko wannan ziyada ɗin tsakankanin baka guda biyu mustaɗilaini masu tsawo baka guda biyu masu tsawo haka za kamar haka ina ga ayya muku su ko yau wato wannan baka ɗin nan masu haka to yana sa sa irin wannan saboda ya nuna maka cewa wannan ziyada ce wanda ta zo ta ta wata hanyar ba a wannan hanyar da shi yake magana a kai ba kuma inda a ce zai kawo maka waccar hanya din kuma akwai ziyada cikin da kuma a cikin wannan hanya din akwai su babu a waccar mun gane da kyau to shi yasa wani lokacin idan mutum yana karatu khasatan karatun hadisi sai mutum ya kwantar da hankalin shi karatun hadisi ba na mai tashi hankali ba ne in kana da tashin hankali ka ce za ka shiga karatun hadisi to sai ka yi kusan bata-bata kalkal mun gane da kyau ba ka harrance ba hadisi ɗaya amma ka je karka kokowa da mutane shi yasa yana ga ɗaya daga cikin dai magabata ne cikin tabi'ai manta ko al'imamul amash ko wani daga cikinsu ne yake cewa wani lokacin inda yana cikin karatu bai wasa ta zo ta ce gishiri ya kare a gida wannan gaya mishin da ta yi da ta tada mai hankali he manta hadisi biyar ko shida ta dalilin wannan zan karatu hadisi baya bukatar hayaniya ana so ka samu tarkizi da kyau saboda ka bambance tsakankanin ɗan dima da ɗan kabewa tsakankanin bera da jaba tsakankanin ƙwaya da tsakwa to wannan ba zai yi ba ka samu hakanan sai lokacin da ka samu nutsuwa wannan shi zai iya baka damar ka bambance tsakankanin mattafaq alaihi shekhani da da biyu bukhari da da biyu muslim amma in ya zama to a haka zaka yi ta tafiya sai ga wani lokacin ka zo ka ci hadisi akwai shi cikin bukhari kuma a muslim ne yake ka ci hadisi muttafaq ne shi kuma a cikin abu dawud da ma yake ya zama to kai ta kuskure na'am duna an anussa alaman tafarrada biha min al-mukharrijin li aslihi malam ya ce ba tare da na yi bayani ba ba tare da na nassanta cewa ga wanda ya kaɗaita da fitar da wannan ziyada ɗin daga cikin waɗanda suka fitar da asalin wannan hadisi ɗin hada idza kana masdarul hadisi wa makhrajuhu an sahabiyin wahid yace to wannan aikin da zan yi maka idan ya zamanto masdarul hadith tushen hadisin masdar na hadisin inda aka ciro hadisi wa makhrajuhu da kuma inda hadisi din ya fito an sahabiyin wahidin ya fito daga hanyar sahabi guda ɗaya ne yanzu misali abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yana cikin bukhari da muslim abdullahi ɗan umar wata rana yahudawa suka zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam wani daga cikinsu ya yi zina da wata wanda kuma dukkaninsu masu aure ne shi ne ma'aiki alayhi salatu wasalam ya ce musu ya kuka samu haddin mazinaci a cikin ataura kuka ce yuqafu bihima wa nusakhimu wujuhahuma wa nahmiluhuma wa nukhzihima wa nadribuhuma wanda zamu ga waɗannan jimloli ɗin waɗansu muttafaq ne waɗansu kuma manfar da biyu bukhari ne waɗansu manfar da biyu musulmi مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا ma'aiki alaihi salatu wassalam wata rana an wuce ta gaban shi da bayahude da shi da wata mata an dora su a saman dabba shi namiji yana kallon gaba ita kuma tana kallon baya ana buri da bula an san buri da bula ba san buri da bula eh yawwara ta ba kaka ba an san ta ba kaka inda ake shi idan da ake shawa mutum wannan a shawa mushi baki to su ma haka suke mazana salama ya ce suka ce to gashi da yadda muka samu a taura shine duk mutumin da ya zina inda yana da aure shine a mai fanti baki a dora shi a saman dabba da shi da ita wanda ya zina da ita shi yana kallon gaba ita tana kallon baya a kewaye gari da su ana ta musu iyo a ɗan ba su kashi kuma kaɗa ba zala ce kai wannan ba dokar Allah ba ce wannan suka ce ƙwarai haka ne ce fatu bi taurati fatul wa in kuntum sadiqina in dai da gaske ne wannan hukuncin haka ne a taura ku ka ku karanta ku ji sai kenan fa ja'u biha fa qalu li rajulin mimman yarduna ya a'war iqra fa qara'a tantaha ila mawdi'in fa wada yadahu fi fa qala abdullah ibn salam ya rasulullah murhu falyarfa yadahu fa amara fa qala ya rasulullah fa idha fihi ayatu ar-rajmi taluhu fa qala ya rasulullah inna alayhim ar-rajma walakinna nukatimuhu bainana kaga wannan hadisi in kace muttafaqun ne alaihi akwai kalmomin da babu su a cikin musulmi idan ka ce muttafaqun ne alai akwai kalmomin da babu su a cikin sahih bukhari to sai ya zamanto mutum yana da kwaita ka tsantsan shine ce idan ya zamanto masdarul hadith tushen hadithin da kuma mafitar shi ya zo ne daga hanyar sahabi guda ɗaya wa illa to idan ya zamanto ba ta hanyar sahabi guda ɗaya ya zo shi ba ya zo bil amsalati tattadhul maqal mun gane da kyau akwai tasbihi wanda ake yi a cikin sallah za mu ga cewa tasbihi na ruku'u akwai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko akwai inda ya tsaya anan haka nan kaga hadithin hudhaifa wanda yana cikin muslim bakin nan ya tsaya to akwai kuma subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to in ya zama to waɗannan guda biyan dukkaninsu sahabi ɗaya ne ya rawaito su wani lokacin subhana rabbil azim wani lokacin subhana rabbil azim yau bihamdihi to a sheikh nasiruddin al-albani yace abin da zai a wannan gurin kawai wa bihamdihi zai sa ta ne tsakankanin kausai ne guda biyu shikenan sai ya nuna maka cewa saboda hanyar duka marwayacin hadisin mutum ɗaya ne yace to idan ya zamanto ba ta hanya guda ɗaya bace aka rawaito shi subhana rabbil azim sahabi daban ya rawaito shi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sahabi wani ya rawaito shi ja'altuhu naw'an akhara mustaqillan bi nafsihi yace to ina sanya wannan tasbihi nau'i ne wanda yake mai cin gashin kanshi nau'i ne na daban wanda yake wanda yake cin gashin kanshi wato idan kai ruku'u kana da huska guda biyu idan ka dauki subhana rabbiyal azim to zaka yi ta ne ita kadai saboda hadisin wane ya tabbatar da ita idan ka dauki wa bihamdihi ita ma zaka yi ta ne ita kadai subhana rabbiyal azim wa bihamdihi mun gane da kyau to amma in ya zamanto a cikin a cikin sallah guda ba a cikin sallah guda idan mutum a cikin ruku'u ya dauki subhana rabbiyal azim a wannan gamu babu laifi a ruku'u nabi ya ce kuma subhana rabbiyal azim wa bihamdihi babu laifi a ruku idan kai subhana rabbil azim a na gaba kai subuhun quddus rabbul malaikatu wa ruh babu laifi shi da a lokaci ɗaya ne kai ta cancanzawa wannan bai dace ba mun gane da kyau amma yanda ya kamata shine din azkar din da suka tabbata suna da yawa to saboda sallah din ta farilla ma biyar ce ayi sai zama to kai ma kana dan cancanzawa a wannan sallah din kai kaza ai waccar kai kaza a waccar kai kaza sai ya zama to baka ma yi aure baka haddace sunna din ta mai mun gane da kyau irin su at-tahiyatu lillahi wanda suka tabbata wajen kalaluwa ne ba kala ɗaya bace sai kai kokari ka haddace wannan zan dinga yin ta asuba wannan zan dinga yin ta azhur a zama ɗaya na da biyu wannan zan yi ta al'asar da zama da ɗaya da na biyu wannan zan yi ta a magriba da zama da ɗaya da na biyu wannan zan yi ta a isha da zama da ɗaya da na biyu sai ga cikin sati ɗaya sati biyu dukkaninsu ka rike su ba tare da kayi aune ba shi yasa wani yake cewa inna la nasta'inu fi hifdhil hadithi ala al'amali bihi aw kama qala yace muna neman agaji wajen haddacewa hadisi ta hanyar yin aiki da shi aiki da hadisi sai baka damar baka ma sani baka haddace shi yanzu waɗannan azkar din Allahumma anta salamu minka salamu tabarakta ya dalil jalal bikramu da astaghfirullah dinnan da sauransu da ga wani bai tun kafin ma ya tafi hadisin sau bani zai san waɗannan tun kafin ka tafi hadisin na da Aisha zaka san wannan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kaga wannan kafin mutum ya karanta umratul akam da ma yana yin kayan shi sai zaman tun aka zo kawai zaka ji kama an zo ana karanta Fatiha ne saboda kai da ma ka san abu wataƙila ma sai ka ga halaski dokaki bayan ana karatu kayi kiru amma da ga an zo gurin sai ka ɗaya kanka kana kwarai haka ne malam saboda ka riga da ka gama abinka to yace wa illa idan ya zamanto ba ta hanya ɗaya bane aka fitar da shi ba hadisi da ba sahabi ɗaya bane ya fitar da waɗannan hadisan duka guda biyu ja'altuhu nau'an akhara ina sanya wannan ziyada din nau'i ce wanda take ta daban mustaqillan bi nafsihi mai cin gashin kansa kama tarahu fi adiyati listiftahi wa ghairihi malam yace kamar yanda zaka ga hakan din a fili karara a can matashiyar magana wanda take magana akan addu'o'in da ake yi na budewa sallah da kuma waninsa mun gane kyau du'a'ul istiftahi to kuma akwai jam'in ta shine adiyatul istiftahi saboda addu'ar da ake budewa sallah ba ɗaya bace ba biyu bace ba uku bace ba hudu bace suna da yawa akwai wanda a sallah ta farilla ma'aiki yake yin ta akwai kuma wanda a sallah ta nafila yake yin ta akwai kuma wanda su kuma tudurwa ne zaka iya yin ta a farilla zaka iya yin ta a nafila kaga ashe kala uku ne to kuma kowace yanzu in ka ɗauka ta farilla kaga akwai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya wannan tana cikin Bukhari da Muslim akwai subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sunan Abi Dawud akwai Allahumma rabbana lakal hamdu min mil as-samawati wal ardi mil ma shi'ta min shay'in ba'du ala subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wannan ko akwai kuma inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin akwai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila akwai wannan akwai kai ga sunan suna da yawa waɗansu cikin bukhari da muslim suke waɗansu cikin bukhari waɗansu cikin muslim waɗansu abu dawuda mun gane da kyau to za mu tarra su a gaba malam ya ce wa hadha shay'un azizun nafisun ya ce wannan abin da ka gani a wannan littafin she'un azizun abu ne wanda yake mai wahalar samu nafisun kuma mai tsada la ta karu ta duhu haka zafi kitabi ce ba zai yi baka same shi irin haka dinna a cikin wani littafi inda ba wannan ba kaji mala wallahi kuma hakan ne wato wannan malaman da suka cika ne suka ba da suke irin wannan maganar kai da baka karanta komai ba kai saka yi wannan maganar to albani abin da yasa ya faɗa maka haka ba wai a ciki ya zo da wani sabon abu bane saboda wannan littafin kafin ka hada abin da yake cikin littafin nan to sai ka karanta littafi sama da littafi ɗari to kaga ashe kowane littafin da za a karanta ya zo da wani abu ne bai zo da wani ba in ka ɗauki sayar bukhari akwai hadisan da akwai su a nan babu su a cikin sayar bukhari in ka ɗauki sayo musulmi akwai hadisan da akwai su a cikin nan babu su a cikin sayo musulmi in ka ɗauki abu dawuda akwai hadisan da akwai su a nan babu su a cikin abu dawuda tirmidhi haka nasa'i haka to sai ya zama to ba za ka same su ba a haɗa a cikin littafi guda ɗaya majmu din su za ka same su ne a cikin littattafai da yawa mun gane da kyau to irin wannan maganganu za a ga irin su shekul islam ibnu taimiyya allah ya ji kansa da rahama suna irin wannan maganar a cikin littafinsu saboda sai bayan sun gama karanta littafi ɗari ruwa ne ibnu taymiya in zai maka tafsirin aya ɗaya ya ce so da dama ya ce tafsirin aya ɗaya wani lokaci ina karanta littafi ɗari na tafsiri kafin in yi shi to kaga ku ai in ya karanta littafin tafsiri ɗari ya zo ya maka tafsirin aya ɗaya ai kaga ku za ka sha mamaki ba za ka same shi ba a wani guri in ba a nakin ba suratu nuhin mai aya talatin daidai shekul islam sai da ya shekara hudu yana tafsiri cikinta shekara hudu yana tafsiri cikinta ba ta kai rubu'i guda ba rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi mun gane da kyau wallahi sun yi kokari waɗannan malaman to yace la takadu tajiduhu hakaza ba za ka samu ba ba za ka iya samun irin wannan gwalagwalan ba wanda suke shunhuda a cikin wannan littafin a wani littafi sai dai in ka halhada a cikin littattafai amma dai a littafi ɗaya ba za ka same su ba walhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat yabo ya tabbata ga sarki Allah wanda da ni'imarsa ne ayyuka na gargaru ga baki ɗaya suke cika wato dukkan wani wanda ya samu nasara cikin aikin shi ya zamanto yayi najahi to ni'imar Allah subhanahu ta'ala ce ba dan ni'imar Allah subhanahu ta'ala ba da dafawar shi bayan da zai wannan abin ya cika to ce godiya ta tabbata ga sarki Allah ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه ce sannan kuma a wannan dai a shatarul akhir din a wannan dai gurin sharhi din yace ina ambatan mazhabobi na malamai haula alhadith alladhi kharrajnahu kalkashin hadisin da muka yi takhrij din sa da muka fitar da shi din bayan na gama cewa Abu Dawuda da Nasa'i da Ibn Majah suka fitar da shi hadisi ne Hassan to kuma in ya zamanto akwai wajahi na malaman fiƙihu a kan shi wani lokacin ina ambatan shi sai in ce wannan hadisin malaman malikiya ga yadda suka fahimce shi sun fahimci kaza da kaza da kaza kalkashin wannan hadisi malaman shafi'iyya ga yadda suka tafi akai ga hanaf malaman hanafiya ga malaman hanabila mun gane da kyau wa dalila kullum minhum da kuma dalilin kowane ɗaya daga cikinsu da dalilin kowane ɗaya daga cikin malaman mazhaba ma'a munaqashatiha tare da munakashar waɗannan maganganu na malamai ga baki ɗayansu tare da jinjina su a naƙasha su wa bayani malaha wa ma alaiha da kuma bayanin abin da kowata magana daga cikin maganganu na malamai da bayanin abin da kowata magana take ɗauke da shi na gaskiya da kuma abin da take ɗauke da shi na kuskure idan ya zamanto ya kawo maka waɗannan maganganu na malamai ɗin kalka yi tunanin cewa zai kyale ka haka nan ya barka ya ce kai ka auna da kanka ka hudda daidai a sai ya maka munakasha da kyau kuma daga ƙarshe sai ya gaya maka maganar da take da kwai daidai maganar da shi ya fahimci cewa wannan ta fi kowace kusa da alƙur'ani ta fi kowace kusa da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya zamanto tana da ƙura akwai ƙura a cikinta sai ya gaya maka ita don ka kauce daga kanta ka kautar da ‘yan uwanka da kanta. Mun gane da kyau, shi ne malaha abinda wannan maganar take ɗauke da shi na gaskiya ma alaiha kuma abinda za ta ɗoka a kanta na laifi. Na'am. Sun mana stakhlisu min zalika alhaƙa alladhi auradnahu fil ismil a'la. A ce sun mana stakhlisu alhaƙa sannan kuma sai mu rereyo gaskiya. mu tato gaskiya min zalika daga cikin waɗannan maganganu ɗin da aka zano allazi auradnahu fil qismil a'la gaskiyar da muka koro shi a kaso na sama ɗin wato in muka kawo hadisi in akwai wujhatu nazar na malamai to sai mu kawo waɗannan wujhatu nazar ɗin bayan mun kawo kuma sai mu faɗi abin da shi wannan hadisi yake ɗauke da shi na ma'ana daga ƙarshe ba za mu kyale ka ba haka nan cewa qad uridu fihi ba'd al-masaili allati laysa 'alayha nassun fi sunnah yace wa qad uridu fihi yace so da dama ma ina korowa a cikin wannan ash-shatr al-akhir din ba'd al-masail allati laysa 'alayha nassun fi sunnah shashe daga cikin mas'aloli wanda babu nassi sarihi akan su a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai za a ga waɗansu daga cikin matsalolin da zan kawo a nan ƙasan a nan cikin hashiya da sharhi ɗin da yake magana ba a nan ba mun gane da kyau ba a cikin matani ba a ashadarul akhir da ya magana a kai shi ya ce to so da dama ma zan koro maka da waɗansu daga cikin matsaloli wanda babu nasi wanda yake yankekke akan wannan matsaloli ɗin a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama inna ma hiya min al-mujtahidi fiha sani dai kadai waɗannan matsaloli ɗin na kawo su ne daga waɗanda suka yi ƙoƙari a cikinsu ba wai magana ba ce daga Allah ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tadkhulu fi mawdu'i kitabina hadha waɗannan matsaloli ɗin ba sa shiga cikin mawdu'in wannan littafin namu na sifatu salatin nabi wato abin da zamu kula da shi anan lokacin da kaga magana albani ya kawo ta anan in ka tashi za ka kafa hujja kada ka ce ka gani a cikin sifatu salatin nabi mun gane da kyau sai dai ka ce a sharhi na sifatu salatin nabi saboda iya abin da yake sifatu salatin nabi shine wannan matani din in abin da ka gani a saman nan shi iya kawai wannan za ka tabbatar da cewa ka gani a sifatu salatin nabi amma in ka karanta magana a ƙasa kada ka ce ka ganta a cikin sifatu salatin nabi sharhin da albani ya yi wasu bata salatin nabi nashi to a ciki ya kawo wannan magana ɗin mun gane da kyau saboda kada wata ran mutum ya ce akwai shi cikin sifatu salatin nabi kuma a zo a yi ta kokowa da shi ya ce gashi nan na nuna maka ce to a wannan ba sifatu salatin nabi ba ga inda sifatu salatin nabi take sai mu kula da kyau mun gane da kyau shi yasa wani lokacin in za ka karanta littafi na malami babban abin da ya kamata ka kula da shi shine ka kula da bangaren abin da ya shafi muqaddima inda dama in ka karanta muqaddima anan zai baka fadikin shi ga baki ɗaya na littafin nashi abin da ba nashi bane a ciki zai gaya maka a muqaddima zai ce kaza da kaza ba nashi bane dai in ka gani ma kar ka tuhunce shi bayan ka gama karanta muqaddima inda dama ka je ka karanta kuma faharis faharis idan ka karanta shi shi kuma abin da zai baka shi ne zai nuna maka wannan littafin gabaki da ya tattauna ne akan kaza da kaza da kaza ga yadda bababbuka yake ciki la'alla akwai wata matsala wanda kake ishirwata kana budawa in ka ga yanda ma ya fa'alun nabi fi kaza ma ya fa'alun nabi sallallahu alaihi wasallam inda kaza shi yana kawai sai ka ce to a wannan matsalar dama kana da mata ruwa a jami kaga ya gadi safa 315 sai ka je ka karanta kana karantawa sai ka buɗe hannu ta dalilin wannan dai zai zama to ka samu fa'idodi masu yawa wannan yana ga shawara ce wanda ɗaya daga cikin malaman musulunci na wannan zamani bakar abu zaid allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya bada fatawa ya bada shawara akan haka in ka sayi littafi kar ka je ka ajiye shi a cikin laburarenka kada kai shi ka ajiye shi saboda kura zai in ka kawo shi ka yi kokari ka karanta muqaddima ka leka kuma faharis wannan zai baka damar ka san littafin kimar shi da kuma abubuwan da kake bukata a ciki na'am walamma kana qab'u alkitabi bi shatarayhi mimma lam yatayassar lana alqiyam bihi li asbabin qahiratin yace walamma kana qab'u alkitabi yayin da buga wannan littafi din bi shatarayhi da bangarorin nan nashi guda biyu ash-shatrul awwal da ash-shatrul thani ko ash-shatrul akhar saboda akwai malaman da ba sa ganin cewa zaka ce ash-shatrul thani in ya zama to babu ash-shatrul thalith mun gane kamar yadda zaka ce rabiul awwal to zaka ce rabiul akhir ne ba zaka ce ba rabiul thani saboda ai babu rabiul thalith mun gane da kyau yawwara to yayin da buga wannan littafin da bangarorinsa guda biyu na sama da na ƙasa da shi matanin da sharhin min malam ya tayassar lana alqiyamu bihi yin hakan din ba za mu iya yin shi ba ba za mu samu damar yin shi ba li asbabin qahiratin saboda waɗansu sabubba na dole wanda ba za su ba mu damar mu yi hakan din ba faqad ra'ayna anna tuba ash-shatr al-awwala minhu mustaqillan 'an al-akhar yace to haƙiƙa mun gade cewa mu buga wato ash-shatr al-awwal din kaso na farko din minhu na wannan littafi din mustaqillan anil akhar wanda zai zamanto ya kadaita daga ash-shadrul akhar din insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya su wato wannan littafi yanzu shine ash-shadrul awwal din ne ya buga wannan maganganun da yayi takawa wannan dan cirowa ce a can saboda inda a ce za a maka shi din ka cokam din a buga maka shi ka cokam to ba dan canji ka ake ba sai dai jaka biyu da rabi ko jaka uku kaga yanzu ko mu ɗaliban masu siye abin da ya zama ta wani aiki ne a wajenmu amma dai da ya zama jaka guda ne 150-160 yan mutum ya yunkuri ko da dala 20-20 a sati zai ajiye a sati goma ya ajiye jaka guda yan allah ta'ala ya bai wato ya dan bashi ya rufa mai asiri ya samu 20-20 dan a sati wani kuma za a ga gami ɗaya ma zai iya siye wani kuma zai iya ajiyewa kudin sati biyu ya siya kawai ya ce wasan maituhu na raɗawa wannan littafin na wasu na na ambace shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama mina takbiri ila taslimi ka annaka taraha siffar sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara hal ya zuwa sallama kamar kana ganinta da ido as'alullah ta'ala ina roƙon Allah madaukakin sarki an ya ja'alahu khalisan liwajhihi alkarim ya sanya wannan littafi nawa na sifatu salatin nabi ya zamanto nayi shi ne saboda Allah shi kadai wa an yanfa'a bihi ikhwanil mu'minin sannan kuma ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da ƴan uwana waɗanda suke mu'mine da wannan littafi mai albarka ya zamanto wannan littafi ya gama duniya ko ina ana amfana da shi ana ta karanta shi innahu sami'un mujib haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala sami'un mai ji ne ga roƙon bayinsa mujibun mai amsa addu'ar bayinsa ne kuma kamar yadda wato za mu gani wannan littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mai karbuwa ba wai wannan ba littattafai na albani dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu karbuwa za a ga cewa dama bangaren hadisi ne ya yi wa ya ba da ƙarfi sosai a kai shi ya yi rubutu ba a bangaren hadisi ba amma kaɗan ne in ka haɗa shi da bangaren hadisi din za mu ga cewa ɗaliban ilimi na hadisi a jami'o'i suna ta moruwa da abin kuma haka na ma a gidaje ma suna ta moruwa da abin Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da rahama Allah ya gafarta mishi Allah ta'ala ya haskaka makwancin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkaci bayansa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik